بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من جهتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba da tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda ayyuma Allah sake dawowa da mu mu dora inda ma kwana a jiya wanda a jiya ma muna na a cikin wannan sura ta suratul namli ko suratul ankabuti wanda jiya mun kwana a aya ta a aya ta biyu a cikin wannan sura aya ta uku wanda ayo zamu tashi aya ta hudu kenan wanda ayoyin da aka karanta mana jiya wanda Allah madaukakin sarki yake nuna muna cewa mumini mai imani to lalle ka'ida ne Allah madaukakin sarki ba zai bashi haka nan ba sai ya jarrabe shi da abubuwa daban-daban domin ya ƙara tace shi ya ƙara zama wankakke ya zama cikakken mumini cikakken bawa na Allah sosai da gaske kuma lada ce domin ta ƙara yawa saboda don mutumin da Allah ya jarraba da wani abu na bacin rai ko na wata damuwa ko na wani rashin lafiya ko kai maza Allah su salama ce ko ƙaya ce mutum ya taka ya ce to wani zunubi ne za a karkare ma mutum daga cikin zunuban da a gare shi ko da ƙaya ce da ka idan mutum ya rashin lafiya ko ciwon kai ne ko ciwon yatsa ne ko ciwon ijiya ne ko dai menene dai to daga cikin zunuban shi sai Allah ya rage mai wani abu daga cikin zunuban nashi a sanadiyar wannan wahalar da ya sha shi yasa kaje wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato shi mu'mini yace ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khairun yace abun mamaki cikin lamarin mu'min yace duk lamura da gaba daya alheri ne yace idan in asabahu khairun shakara fa kana khairan lahu idan wani alheri ya same shi sai ya gode ma Allah kuma sanadiyar gode ma Allah da ya sai abu ya zama alheri gare shi wa yana sabahu sharrun sabara fa kana khairan lahu in kuma wani abu ya same shi na sharri mara ce kuma sai ya yi hakuri ya bi lamarin ga Allah sai kuma abin ya zama alheri gare shi to saboda haka shi mumini kaida ne idan Allah ya jarbe shi da abuwa zaka iya samun mutum mai kula da addini da kuma duk wani abu wanda aka bukata da na kamala na mutunci da kirki yana da shiya to amma sai Allah ya jarrabe shi da harkokin rayuwa na yau da kullun sai abuwa su mai nauyi sosai da gaske kaga kaman abuwa ana ta wahala da sauransu to shi ko wajen Allah wannan da inda imani ne yana nan mutum bai rage ba to a wajen Allah madaukakin sarki to wannan abun ba komai bane lada ta ce Allah yake girmamawa sanadiyya waɗannan abubuwan da za su rikice in yana harkokin kasuwa ila abubuwan su dan dakata duk abubuwa su ta shiga dai waɗanda sai hankali ka gama harkokin abinci lalurorin gida ma su kusa hin kari ne da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan duk jarabawa ce in dai mutum yana da cikakken imani to Allah madaukakin sarki zai bashi lada waɗannan abubuwan da suke faruwa kuma in ma Allah ya so din yana iya daga baya kuma sai ya yaye duk wannan halin da ya shiga din sai haka kuma an samu yalwa daga muna fatan Allah ya mana jaraba mai sauki albarkar manzo Allah sallama saboda haka waɗannan ayoyi da muka karanta a je masu magana akan wannan jarabawa din wato shi ne zama ayoyi ne waɗanda ba wurare guda Allah ya faɗi irin su ba kamar irin am hasibtum an tuturaku walam ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabiqina duk kaga suna kama da ita wannan ayar da muka karanta a ce din da irin am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqulu ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun wanda har sai an kai Allah yake cewa annabawan da suka gabata al'ummomin da suka gabata Allah zai jarraba su da abubuwa da daban gaske har sai waɗanda an mu'minin sun kai suna tambayar annabin nasu manzon nasu shin wai yaushe nasarar nan ta ubangiji za ta zuwa to sai ya gaya musu ai tana nan kusa kusa saboda haka dama Allah yana faɗa cewa fa inna ma'al usri yusra duk inda haka tsanani to sauki zai zo daga bayan shi matakar dai aka haƙuri aka miƙa lamarin ga Allah to muna fata Allah ya ƙara mana haƙuri to irin waɗannan ayoyin daga cikin abin da malamai suke yi magana na dalilan sarkar su kamar yadda muka fara bayanin su jiya a cewa ga irin yadda sahabbai suka kawo kuka wurin manzo Allah sallama kuma da irin amsar da ya basu wanda mun faɗa a jiya to har yanzu an saki samuwa daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda yace watan mutane waɗanda sun daga cikin mu'minai wanda suka yi imani waɗanda an makka to a lokacin sun kasance kafirai suna cuta musu kwarai da gaske suna azabtar da suwa ya ce kamar irin su salamatu bin hishamin da kuma ayyashi bin abi rabi'ata da kuma walid bin al-walidi da kuma sayyidina ammaru bin yasirin da kuma baban shi shine yasir din sannan da kuma sumayya sumayya din ita kuma mahaifiyar shi ammaru din ce da sauran dai jama'a da yawa daga cikin su sahabbai din to wannan kuntatawa da kuma ciutawar da kafiran suka yi masu tana masu tana da masu kwari da gaske to shine sai Allah ya sauka masu da wannan aya din ya ba su hakuri a cewa am hasibta yake cewa hasiban nasu an yutura ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna to shine sai Allah sauka musu da wannan domin ya ba su hakuri su san cewa to Allah yana nan sanje da su ka kamar irin su Ammar bin Yasir ne kaga kashe shi suka yi su kafiran kaga shi amma ba Yasir ne ke son ci baban shi Ammar din mahaifiya ta yi wannan Sumayya din ita ma kafiran kashe ta sun kai wai sai ta kafe cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka da su aka masu ka ta azabtar da su karshe su kai shahada to da haka kuma shi kuma ɗanɗan nasu sai da na amaru da kuma bai fasa musuluncin ba to saboda haka waɗannan ne shi ne mamul kudubi ya ce gare su ne waɗannan ayat ta sauka magana ta biyu kuma man buƙatar shi kuma ya ce ta sauka ne a cikin mihja'u maula umar bin khattabi ya ce ya kasance shi ne awwalu qatilin min musulmi na yawm badr ran da anka yakin badar shi mihja'u din shine farkon wanda anka fara kashewa ma'ana shine farkon wanda ya fara yin shahada daga cikin musulmi ranar yakin badar aka ce amir bin al-hadrami shine ya halbe shi da kibiya ya kashe shi shahada kenan to shine sai manzo Allah sallama a wannan rana sai ya ce sayyidu shuhada'i mihja'u yace wanda a shugaban shahidai a lahira shine mihja'u shi a shugaban su wa huwa awwalu man yur'a ila babil jannati kuma shi a farkon wanda za a fara kira ran tashar kiyama shi za a fara kira yace a zuwa ga kofar aljanna min hadhihi al-ummati daga cikin wagga al-ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi mai hijab shi ne farkon wanda za a fara kira ya zo shiga aljanna haka manzo Allah sallama ya faɗa to shine aka ce sai da baban shi da kuma matar shi sai suka ji damuwa kware da gaske to sai Allah sauka da wannan aya din dan su yi so sai sai ta sai su yi hakuri sai Allah sauka da din wannan aya din ala alif lam hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yaftanuna wannan din ma shi ma Imam al-Qurtubi shi ya kawo shi sannan Ibn Atiyya shi kuma yace wannan aya din ya ce to duk da yake wa in kanat nazalat bi hadha sababi duk da ita wannan aya ta sauka bisa ga waɗanda dalilai din na cewa sahabbai ne waɗanda aka jarraba da irin waɗanda abuwa amma kuma sai suka aka sauka da aya don a ba su hakuri ya ce to ko aw ma fi ma'anahu ko kuma abin da ya kama da haka din min al aqwali na maganganun malamai to ko dai menene inji ibnu abiya ya ce to bahiya baqiyatu fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aya tana nan wanzasta ce ta wanzu a cikin al'umma manzo Allah sallama da kowa take har gobe mawjudun hukuma ha hukuncin ta yana nan saman mene saboda haka baqiyatu dahr yace matukar zamani to hukuncin nata yana nan yace wa zalika wannan ko annal fitnata min Allah ta'ala ce domin jaraba daga wajen Allah madaukakin sarki ne take zuwa don haka a baqiyatan kuma tana nan wanzan zafi su burin muslimina a cikin kafafe na musulmai daban-daban bil asr ta hanyar a kama su a ribace su da yaki wani kayatul aduwa ko kuma makirci na makiya da za su taimaka su kala-kala na cutarwa daban-daban to dukansu dai Allah maɗauki sarki zai cike barci da basu da shiya wannan magana ta ibn Adiya Imam Qurtubi din shi ma da ita ya kawo ta shi ya kawo ta din saboda haka waɗannan ayoyin da ba karanta aje shine cikon dan bayanin da ya rage wanda ba a gabatar ba a to shine a ayoyin da muka tashi gare su yau shine sai Allah maɗauki sarki yake cewa wala am hasiba ko na am hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati sai Allah ya ce wai waɗannan da suka aikata mugun aiki shi koko suna zaton shine ma'ana ashirku wal ma'asi masu aikata shirka da kuma sabo na saba ma Allah shin suna zaton cewa an yasbiquna za su iya tsere muna ya futuna suna iya tsere muna suke gani falanan taqima minhum ba za mu kama su ba inji Allah bakin sarki sai Allah ce aiku sa'a ma yahkumuna abinda suke hukunta aiku yayi muni inda suna zaton cewa wai suna iya tsere mana su kuce muna abinda suke hukunta yayi muni in haka mu bi hadal hukumi matuka sun kai hukunci da wannan hukunci din to lalle fa bi isa hukumihim hukuncin nasu yayi muni la yafutuna la yafutuna Allah tabaraka wa ta'ala ba su iya kuce ma Allah madaukin sarki kowane irin hali bi ayi halin min al-ahwali ta kowane irin hali ne ko ba za su iya kuce ma Allah ba tunda yanzu irin ran tashi da kiyama idan aka yi irin abubuwan da zai faru misali tunda kaga bayan an tara mutane da aljanu da dabbobi da sauran dukkan halitta baki ɗaya fa idan aka yi wannan tara sannan Allah zai ba mala'ikun sama ta farko umarnin su sauko ƙasa su zagaye halittar gaba ɗaya za su kiwaye halittar kuma su mala'ikun nan sun yi halitta fa tsakanin da mutanen da aljanun don in aka game da sauran ƙwari gaba ɗaya in aka game su su mala'ikun sun lunka halittar kashi goma mala'ikun sama ta ɗaya kawai ba sannan mala'ikun sama ta biyu su ma su sauko su ma su zagaye ke bayan waɗannan mala'ikun na sama ta biyu da ta ɗaya sannan su ma sun yi su yawa sannan mala'ikun sama ta uku su ma su sauko su zagaye ke bayan mala'ikun sama ta biyu su ma sun yi na mala'ikun sama ta biyu ɗin yawa na sama ta hudu su ma su sauko haka na har zuwa ta bakwai ɗin yana magana ku cewa kenan to saboda haka mutum zai kalli ina inda mafita take wurin gudu babu an kewaye da katanga ta mala'iku daban-daban har guda bakwai kaga ba wata mahita don haka shi yasa zaka ji Allah yana cewa da ita ran tasha kiyama to ba matsira gare ta illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da lahiyayyar zuciya da ayyuka na kwarai kawai to muna fatan Allah ya sa ya samu daga cikin masu aiki na kwarai to don haka shine sai a Allah madaukakin sarki yake cewa da haka ba za su iya kuci muna ba to shine sai aka ce wannan aya din Ibn Abbas ne yake cewa a nan da Allah yake magana cewa sun wai su waɗanda sun kai kafirci suna su tsere muna to sai Abdullahi ibn Abbas ya ce to yuridu abinda Allah yake nufi a nan wurin al-Walid ibn Mughira Walid dan Mughira da shi ake wa Aba Jahl da kuma Abu Jahl wal Aswad da kuma al-Aswad wal Asim ibn Hisham da kuma Asim ibn Hisham wa Shaybatu da kuma Shaybatu da Utbatu da Walid ibn Utba da kuma Uqbatu ibn Abi Mu'ayd da Hanzalatu ibn Abi Sufyan da Asim ibn Wa'il wannan ayar da su Allah yake yake cewa suna ganin za su iya tsere ma Allah ma'ana in suna tunanin cewa kamar za su iya tsere ma Allah to ba za su iya din ba wannan Imam al-Qurtubi ya kai kawo shi saboda haka wannan kuma sako din da ake magana allazina amanu sayyiati to shine aka ce Imam Qatada ya ce shirka shi yake nufi da shi kamar da Imam Tabari ya kawo to saboda haka shi yasa sai zan waton a su kafirin suna irin wannan iskilin sai suna ganin cewa kamar ba za a iya kama su ba wasu ma suna ganin cewa kai su rayuwar duniya ga iyaka dai ana yin ta ne ba amma dai za a mutu ne ko da dai mutuwa an kai dai kawai ba wani tashin kiyama shi kenan kawai duk abin da mutu ne kawai ya dai ne kawai shi kenan mutu wurin to haka suke kallo har suna ganin cewa iyaka dai kawai lokaci ne da in mutu da ya expire dai kawai sai ya mutu shi kenan kawai da shi ko ubangiji madakin sarki da ma shi ne ya tsaro rayuwa baki daya don haka shi yasa kaka jin wasu na izgili kwarai da gaske wanda ana cewa akwai abul ashaddi daga cikin kafirai din irin izgilin da suke yi saboda suna ɗauka abin kamar wasa kamar abin ba zai yi ba har yanzu yana wani izgili yake cewa watan a da ya ji Allah yana faɗa magana a wajen wuta cewa kuma akwai mala'iku masu tsaronta cewa alaiha tis'ata ashara Allah ce akwai mala'iku goma sha tara masu tsaron ita wuta ɗin to shi da aka ce mai akwai mala'iku goma sha tara ɗin sai ya yi wani izgili da rashin kunya sai ya ce a to ashe ma masu tsaron wutan ma mataimakan na manzo Allah sallama ashe ba su ma da yawa kenan su goma sha tara ne kawai to haka sai ke cewa ai indai haka ne to yana sanar da sauran kafiran gaba ɗaya duk su duka shi su bashi da goma sha bakwai yana yawa da mala'ika goma sha bakwai shi kaɗai su kuma duk su duka su ɗauki guda biyu saboda ƙarfi abin da ya sa ƙarfi gare shi mutum shi yadda ne faruwa wannan ne ana cewa an yi jarrabawa aina a gwada ƙarfin nashi saboda kusan ɗan an kayanka fata kamar yanzu ko ta saniya ko kuma ta rakumi fata a yanki a hede a hede da tana cikin wannan sulɗin nata sulɗi gari ta mutum na iya yin ta labiya ya faɗi cikin bisa gari ta to wai don sai ce a jarraba shi a gandun a san ƙarfin nashi wai yasa an ka heda ko saniya ɗin ko kuma rakumi ɗin an ka shi heda fatan ya ce zai zo ya tsaya bisa gari ta a samu mutane masu ƙarfi su ja kwatat ma'ana yana nufin misali ba zai faɗi ba to da haka ya zo kuma an kai shirin ke ɗawa fata ya zo ya tsaya bisa gare ta an ka samu majiya ƙarfi sun ka ja fata sai da take ce yana nan tsaye na kyam shi kuma bai komi ba to wannan ƙarfin ne ya rure shi ya ga na cewa ai shi yana iya wani mala'iku goma sha bakwai ne da shi ko ubangiji madaukin sarki sai Allah ya ce a ba ma ja'alna iddatum illa malaikatan Allah ya ce malaiku ne mun ka saya ba mutane bane fa wanda ya gane abin da yake ba mutum bane can wadannan ka sa malaiku ne aka sa ƙarshen malaiku ba irin na mutum bane fa tunda ai malaika guda yanzu ba ku ganin gashi malaika guda da an san rayuka amma gashi kuma duk duniya ga duk wadinta bata mai yawa ba kuma shine kawai yanzu nan an zanan garin ya an sace an sace cikin minti guda sakan guda duk sai to ka gani to da haka ga malaika guda kenan kuma har yanzu an taba kasa ba a taba samun wani jarumin da malaika ya zo an san rairai bai ce bai zuwa ba kaga ba shi kowane ne ko misal ta dole sai ya tafi to kaga ina magana mutum ya ce kunci ma mala'ika ko kunci ma Allah madaukakin sarki in aka diba da sauran duk abubuwa da ake yi irin su ruwan sama da ake yi ai kuna jin mun karanto a can cikin sutur ra'ad can shekarun baya wasu malamai daga ciki sun ce shi wannan ar-ra'd din sunan mala'ika ne wanda ya kama su ruwan tsawa wai wannan tsawa nan da aka cikin ruwa su ruwan su ne ya kai ma amma ai muna ganin babu da moki ba amma sai mutum kawai da moki ko sai mutum ya ji yara zana an kai ta ko ba ma da moki ba shi can da ruwa yake can sama kuma ba ma kusa gari mu ba to ina da Allah ya ajiye mala'ikan kusa gare ka ya ce da kai yake din to ai kaga to to saboda haka to kaga kenan wai amma su kafin sai suna ganin cewa kamar suna da wata makaikata suna da ilimin inda za su iya kucewa to shi yasa Allah ya kamar su tabbacin su sani ba za su iya kuce makamin Allah ba sai dai Allah ya musu talala ne ga abin da suka aikata ba kawai shi yasa zaka ji su ya sanar sadirjuhum min haisu la ya'lamuna muna musu talala ne dai karshe za mu kama su inda ba su sani ba to don haka shine Allah yake cewa sa'a ma ya hukumuna abinda suke wannan hukunci yayin muni sai Allah ce man kana yarju liqa'a ko nan na'am yace Allah madaukin sarki yace man kana yarju liqa'a Allah duk wanda ya kasance yana fatan haduwa da Allah madaukin sarki to fa inna azalallahi la'atin ya sani lokacin da Allah san yadin mai zuwa din ne fa laysa inda lahu da ka yayi tanadi gaban tashi alkiyama din in mutum na son haduwa da Allah ne to ba matsala bane zuwa lokaci yana nan sai ba mai sauri ba a mai jiki ba don haka amma da annabi ya tanadi tanadin nan shine mutum ya tanadi na ayyuka na kwarai idan mutum ya ayyuka na kwarai ya tanadin su to shine karshe abin zai zama tsira gare shi to sai Allah ya ce wa sami'u shi Allah mai ji ne da aqwalil ibadi ga dukkan maganganun bayi ga baki daya al-alim kuma shi masani ne bi af'alihim da ayyukansu don haka duk abin da mutane suke aikatawa komai girman shi komi kuma kalamcin shi Allah madauki sarki yana sanar da shi ya kuma komi suka yi ne a bayyana ko a koyi Allah ya sani don haka shi yasa sai ya zama wato duk wani abu wanda mutum zai in na magana din ne Allah ya sani sabani irin yanda kafirai suke wannan izgilin da basu da tunani in sun kazo suna faɗin maganganu na batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi tsakanin su sai kaji suna cewa wai a rika faɗi sannu sannu wai kar Allah na Muhammadu ya ji ya faɗa mashi su suna ganin wai ubangiji ba da kai kamar an kai sannu sannu ba ji za a yi ba to shi Allah mai ji ne ko ta yaya za ka yi magana ko cikin zuciyarka ka sanya ta kaddarsa ta baka faɗi ta da bakin ko shi Allah ya sani ya sani ne sannan kuma shi masani ne da komi wanda ana cewa shi yasa wata rana wani mutum ya taba neman wata mata wai yana so shi zai zina da ita ita kuma ta ce mai to ba matsala ta yadda ba komi iyaka dai abinda a sharadi tana so da Allah ya yi ƙoƙari dai su ta yi wani wuri inda Allah ba zai gansu ba inda kai kowa ba zai gansu ba saboda ita abinda ba ta so ya zama su zo inda wani zai gane su ya ce inda wannan bai da matsala ya tun da yana da gida na shi shi kaɗai wanda ba kowa ciki da aka ya zo ɗakuna daban-daban ɗaki cikin ɗaki haka an ka zo an shiga ya kulle ko ina ta ƙori ce mata don saboda haka yanzu nan dai inda mun ga shigo ba wanda ya ga shigowar mu kuma nan inda muke yanzu ba wani wanda yake ganin mu sai da ce lalle kwarai yanzu ba wanda ya gani yanzu kofa guda ta rage ka dwadi ka dwadi kofa ta wajen inda Allah ba zai gamu ba da ya rahe ta wajen inda Allah ba zai gane su wato shi kenan to ai ko shirin baya kenan to da haka karshe shi kuma wannan magana ta hudiya ma kuma sai kuma jiki ne mai sanyi shi kuma sai ji kuma zada ya ji tsoron Allah ya kama shi sai dai ya kwasa din to kaga shi yasa shi ubangiji duk abin da zaka mashi duk abin da zaka yi komi zaka boyewa a boye to sai abin ya bayyana sai Allah ya sani da shi ne to shi yasa Allah ya ce alimu shi masani da dukkan komai kaman jahar an shi ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين
آه to shine sai Allah madaukin sarki yace yace waman jahada duk wanda yayi jihadi shine jihadu harbin jihadi irin na yaƙi aw nafsin ko kuma jihadi irin na watan jihadun nafsi kenan jihadi na rayuwa sai Allah ya ce duk wanda ya wannan fa inna ma yujahidu li nafsi ya sani wa yayi jihadin nan ne don kanshi ne fa inna man fa'ata jihadahu domin amfanin wannan jihadin nashi din lahu gare shi ne zai tabbata la lillahi tabaraka wa ta'ala ba ga Allah ɗaukin sarki ba don haka sakamakon abun idan mutum ya aikata aiki na Allah na kwarai to ba ga wani zai komawa ba gare shi ne za ya komawa to shi yasa Allah ya ce a duk wanda ya jihadi din ko na takobi din ko kuma wanda yake jihadi na rayuwa saboda dama ana cewa shi jihadin kala biyu ne akwai jihadi wanda za a ɗaukar takobi a yi da shiya sannan kuma akwai jihadi wanda yake na rayuwa wanda wata rana ne aka ce an dawo da wurin yaƙi to sai manzo Allah sallama bayan an sha wahala kwarai da gaske wajen yaƙin wa to shine sai manzo Allah sallama ce ai ko yanzu sun dawo daga wajen yaƙi jihadi karamin yanzu za a ce ai babban jihadin su ku sahabbai sai hankali sai su ta saboda ganin ga irin yadda aka sha wahala amma kuma yanzu gashi manzo Allah ce ma karamin ne an kai babban yanzu za a yi ne to shine sai suna jin haka nan sai manzo Allah ce musu ai wanda an babban shine wanda yaƙi da zuciya yanzu shi babban jihadi ne za ka shi yasa ita yaƙi da zuciya shi ne babba duk cikin jihadi gaba ɗaya shi ne saboda in ba haka ba kana iya taya yanzu ka ce ka yaƙi ka ce ka kashe kafirai ɗin da yawa amma kuma ƙarshe kai kuma zuciya ka kuma ta zo ta kashe ka kuma kaga ka kuma jarumi can amma kuma na an dawo ka samu rangwame to shi yasa sai ya zama wani hadisi manzo Allah sallama yake cewa wato wanda a jarumi na gaskiya babba shine mutumin da ya ka kada zuciya shi wanda in ya wuce shi ka iya kada zuciya ta ya hana ta to shi ajjaruni ba wanda ka kada mutane wurin kokowa ba mai kada zuciya ta shi ajjaruni to saboda haka shi yasa sai ya zama jihadin nafsu din wato shine babban jihadi to shine sai Allah yake cewa inna Allah haqiqa Allah madaukin sarki lagani yace wallahi mawadaci ne anil alamin daga barin talikai baki daya shine barin al'insi mutane wal jinni da aljanu wal mala'ikati da mala'iku wa an ibadatihim kai hadda bautar su kansu mutanen duk Allah ya wadata ita baya da bukata ta ba dole ban don ba shi tuka amfani ba to shi yasa a kaga cewa Allah madaukakin sarki shi mawadaci ne baya da bukatar komi ga kowa shi yasa ka ji wani hadisi wanda ma musulmi ya ruwaita wanda ta kasai da Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallama yana cewa ya ibadi yace ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ku sani ni na haramta zalunci gare ni sannan kuma ja'altuhu bainakum muharraman na sanya shi tsakanin ku kuma ya zama haraman don haka falatu zalimu kafa kuskure ku zalunci sai manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina kullukum dalun ku sani dukkan ku batattu ne ba illa man hadaitu sai wanda na shiryat fastahadu ni don haka ku nemi shiryatawa a hadikum ni ko zan shirye da ku din ya sake cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkan kuma su jin yunwa ne illa man adamtu sai wanda da ciyar fastad'im wani da ku nemi ciyar watawa ad'im kun ni ko zan ciyar da ku ya ce ya ibadi ya kuga ina kullukum arun dukkan ku kuntaye ne kuwa ba mai sutura illa man kasautu sai wanda da suturtar don haka fastak su ne ku nemi suturar tawa din aka sukum ni ko zan suturta ku kun ka nema ya ce ya ibadi ya kuga ina innakum tahduuna bil layli ku sani kuna yan kurakurai da daddare wannan hari kuna yi da rana ni kuwa ana gafar zunuba gani kuma ina gafarta zunubai inji Allah madaukakin sarki don haka jami'an baki da duk ina gafarta su fastaghfirun da ku nemi gafarta wa din a gafir lakum ni kuma zan gafarta muku din sai ci ya ibadi ya ku bayyana ku sani innakum lan tablighu durdi ku buku isa ku cuta mana ba inji Allah fatadruni balle ma ku cuta mana din walan tablighu nafi kuma buku isa ku iman amfanin komi ba fatanfa'uni balle ma kuma amfanin sai Allah ce ya ibadi ya ku bayyana law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda mutanen ku na farkon ku duniya da na ƙarshe da mutane da aljanu kanu ala ataqa qalbi rajulin wahidin da suna da tsoron Allah cikin zuciyarsu irin na mutum daya minkum daga cikin ku to ma za da zalika fi mulki shi da bai kara ban kobi cikin mulki na ba wai malamai suka ce inda mutanen duniya gaba ɗaya za su zama masu imani da tsoron Allah kamar zuciya sai da na abubakar siddiqu to da musu kara ma Allah man ubangiji ko mi cikin mulki shi ba wasu malaman sun kace ba sai na abubakar bane a'a inda duk mutanen duniya ne za su zama da tsoron Allah irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tsoron Allah sai da musu kara ma Allah da komai ba saboda haka shi ubangiji madaci ne bai da bukatar komai sannan sai ya ce kuma bayan wannan ya ce a kuma inda yace inda mutanen farkon ku da na kashin ku kanu shine law anna awwalakum ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda da mutanen ku na farko da na karshe da mutane da aljanu gaba ɗaya za su kasance ala abjala qalbi rajulin wahidin inda za su zama bisa ga fajirci da watan kasancewa sahabban Allah irin da zuciya wani mutum daya aka ce shine Abu Jahal wa'anda duk mutanen duniya za su zama kamar Abu Jahal cikin kafirci to da ba su rage ma Allah komai ba to shine sai Allah ce ma na kasa zalika min mulki shi an da wannan abun bai rage mana komai ba sannan ce ya ibadi ya kuwa ina law anna awwalakum wa akhirakum inda mutanen ku na farko da na ƙarshe wa in sabun da mutanen ku wajin nakum da aljanun ku qamu bi sa'idin wahidin inda sun tsaya wuri daya fasaluni duk sun ka zo sun ka roke ni ma'ana kowa ya faɗi abin da abu kasa ta komai yawan ta faɗi ta fa a daitu kullu insani kuma in ba kowane mutum mas'alatahu abin da ya roka din to sai Allah ce ma da kan zalika min ma'indi da duk in biya ba kowa bukata ta ta duniya bai wannan abun bai rage bai rage da komi bai rage komi cikin abin da gare ni illa kama yan qusul mikhyadu idza urhiza al-bahr yace sai dai in kamar wa da kasan allura dan an ka tsoma su cikin teku an san teku wani an ka tsoma allura cikin teku in tana iya rage ruwan tekun da wani abu to kuna iya rage wani abu daga cikin abin da gare ni inda ba kowa abin da ya kaso da duniya gaba ɗaya kaga ba teku ba ko dai ga dan kwano ka ɗebo ruwa ka tsoma allura dai ai kaga ba ta yarage koyi balle cikin teku to to shine yace zaka da da da bai rage komai gare ne wannan misali ne amma Allah ya bamu domin mu kama amma ba haka nan ba ai ba ma misalin ba ba sai ya shi bai ba shiga wurin to da haka shi yasa yace da ko ya ibadi yace ku sani ayyukan da kuka aikatawa watan hiya a'malukum ayyuka ne wadanda suke naku usi halakun kuma ina nan ina lissafa muku ayyukan nan in kai alkhairi an lissafa in kai na shari shi ma an lissafa karshe sun maqufikum iyaha kuma zan cika muku in saka muku da wannan aikin naku da kuka yi don haka Allah ya ce fa man wajada khairan duk wanda ya samu alheri falyahmadillah ya gode ma Allah wa man wajada ghayra zalika duk wanda ya samu wani wannan ma'ana duk wanda ya samu abin da ba alheri ba sharri kina Allah kiyaye mu fala yalumanna illa nafsa wace kai ya zargi kowa sai kai ne saboda shi Allah madaukin sarki dai ya riga ya mawuta sauki in kai aiki na kware guda a baka goma in kuma kai zunubi guda zunubin nan guda ɗaya za a rubuta maka to wannan haka imam muslim ya ruwaita a cikin sai wurin shi don haka shi yasa sai zama shi ubangiji mawadaci ne ba ya da bukata komi ga kowa ya wadata kan shi don haka shi yasa yake cewa iwan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne amma bukata wajen Allah amma shi kan Allah fa inna Allah ganiyul shi kan mawadaci ne shi ya hamidu shi ne abin yabo abin gode ba don ka Allah madaukin sarki bai da bukatar kowa ga komi to shi ne Allah ya ce Allah gani la gani al alamin
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون
to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a yace wallazina amanu amma duk waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka na kwarai sai Allah madaukin sarki ya ce lanu kaffiranna anhum sayyi'atihim yace wallahi za mu karkare musu dukkan miyagun ayyukan da suka aikata din bi amali salihati da ayyukan nasu na kwarai din saboda innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati dama ko can watan kyakkyawan ayyuka suna tafiyar da mummunan da mutum ya aikata saboda haka wali haza saboda haka ne al'abdu bawa a iza amila sayyi'atin idan ya aikata wani aiki na sabon Allah mummuna to yan baki ya kamata gare shi an ya taba a habi hasana sai ya biyar da wani kyakkyawa in aikata mummuna aiki sai ya sa ya aikata wani aiki mai kyau don ya goge wancan din fal hasanatu tukaffiru sayyi'atu da haka su kyakkyawan aiki suna karkare wata miyagun ayyukan da mutum ya aikata haka shi yasa kaga cewa watan Allah madaukin sarki a can a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa wa asbi as-sayyi'atul hasanata tamhuha yace ka fi yadda in kai mummuna aiki to ka tuba ka bari ka kala sannan karshe kuma sai ka biyo da aiki mai kyau idan kai aiki kyakkyawa kuma sai ya goge wancan aiki wanda wanda ka aikata mara kyau din to da haka shi yasa sai ya zama abin da ake bukata shi Allah dai abin da bai so in kana aikata aikin na sako ka ki tuba rashin tuba din shi ya illa ko ko mutum ya tuba amma kuma ya sani da gangan koma zai ko da tuba ya san da koma zai ba hasa zai yi ba to abinda manzo Allah sallama ce duk wanda ya kai irin wannan tubat kal mustahzi'in bi rabbihi kawai mutum yana wa Allah ba'a ne kana wa Allah ba in dai da gangan zaka tuba ka koma ka tuba kuma to kana Allah kana wa Allah ba ne zaka abin da Allah yake so ai tawbatar da su har tsarka ka tuba wanda take tabbatatta da ka tuba din nan shikenan shi yasa ka ce mai hadari kawo cewa wa shuruɗu tawbati kawai ce sharuɗu tuba annadamu ala ma fata mutun yayin na farko mutun yana dama yadda ya sani da ya tuna da zahin da ya gata ya ce ya ta jinya bai kyauta ba kai ne ba da yawan aiki bai ta zargin kai ne shine annadamu ala ma fata sannan wanda ya to Allah ya bude ila zambi kuma yayin niyyar ba zai ƙara aikata zunubin ba kai ya zama zaka tuba ba ko da ka tuba din da gangan ka san da bai ƙara zaka yi gangan to abinda Allah yake so in ka tuba ne zama tuba ce ta gaskiya ta tsakani da Allah sannan kuma wa an yi tulukal ma'asi ta fi sa'atiha kuma yayi kokari ya bar wannan saban sanda kaka yi din to kai kokari ka tabbatar da ka ba aikata wannan aiki na zunubin saboda zaka samu wani sai ga wai yana aikata aiki da sabon Allah amma kullun cewa kai ai ai nan gaba ai tuba zamu ai bari zamu nan gaba to shi ko Allah ba ruwan shi wannan gobe gobe da zaka yi tai kana ta ƙara loda ma kanka zunubai ne da laifi ba sannan kuma cewa nan gaba za ka tuba ai ba ka da garantin kana kaiwa nan gaba din tun da mutuwa ko shi tana iya zuwa kana iya yanzu yanzu ga kwanta da kai a tashi ba da kai ba to kuma ka ta cewa sai gobe sai gobe za ka tuba to saboda haka shi yasa jinkirin tuba shi zaka ji ta wallahi lahu an yi wa khairat tauba ta bai halatta ga mutum bai jinkirin tuba ba da zaran tabbatar da wannan aiki ne da shi ne babba na saba ma Allah ya kai to duk abin da Allah ya kokari tabbatar da ya tuba idan ya tuba din shi Allah madafin sarki zai ya hiye gaba ɗaya in ma Allah ya so ya ga dama cikin fadala ce da iko ne ma sai ma ya ce waɗannan zulubban da ya duk abin da su lalata duka saboda haka ana cewa kamar yadda muka taɓa karanta a wani hadisi a bara wanda manzo Allah sallama yake bayanin cewa ran tashi alƙiyama za a zo da wani bawa za a zo da mutum gaban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tsaye da shiya a karanto mai julle huka ne ka san da ka taɓa yi abu kaza ya ce lalle ya Allah na sani a karanto ka san da kayan kaza ka san duk sai an gama da sabon gaba ɗaya ya riga shi ka da ya sakankace ya tabbatar da yau kam da ta kare sai wuta saboda duk an gama lissawa gaba ɗaya ya ji duk ko ina zuwa shi duk abin da ya ka aikata duk ana nasarar da suwa ya riga ya sallama shi kenan yanzu ya sallama wuta za a rishi ya to shi kenan sai ubangiji maɗauki zirke ce to yanzu ka san dai duk kayan waɗanda lauka amma can duniya sai na ruhe su ba wanda ya san da su ban gwada ma kowa su ba ya ce na sani ya ubangiji wato nan duniya don allah ya ruwa mai asiri da hukan da ya ɗin ba a tubaituna mai asiri ba wanda sai ya ce yansu ne kuma laifuka ne masu manya-manya to sai Allah ce to tun da zai can duniya ne ruhe maka suwa ne ruwa maka asiri ba a bayyana maka suwa to ko yanzu ma ka tayi an yahi masu an mai maka da su lada duka wai malmakin masu zama watan a ce dai an yahi mai dan asiri aka ce ma an mai da su lada ta da zunuban to kaga shi yasa rahama Allah yawa gare ta shi ubangiji madaukin sarki ba ya son azabtar da bayan shi ai ba haka nan ba ai mutum yanzu ko dai danna shi ne ai ba sun ya zabta da shi ko sai dole sai in shi ne ya zama yana ya zama mutum ya rabban za misali yana aikata miyagun abin da ba su kamata ba nan ɗaya ne zai hukunta shi domin ya gyara amma inda ba da haka nan ba kaga ba zai soya mai abin da zai cuta mashi ba to kai wanda ka ganin kana tausayin dan danka misali to shi Allah ya yi tausan ka kai saboda ai kai dan kai ba wani ne da kurkuku shi ko wannan danka ne baka ma san wanda aka yi ganin dai kai kurkuku shi ko Allah shi yayi ka da kai ne saboda haka shi yasa shi ubangiji wanda kitaki yahi ya yi mutum tausayin kai ne to da haka shi yasa kaga in kaga mutum zunubin nashi ya kashi ya shiga wata to abin da ya yi muni da yawa shi yasa kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yace wannan ceton nan nawa ce na aji shiga masu manyan manyan laifuka da zunubai na al'ummata masu manyan laifuka su zai da ceto saboda su can waɗanda abba masu manyan ba yanda Allah zai masu idan aka zo rai hisabi saboda wani hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nukishar hisaba uzziba ya ce duk wanda an kama da hisabi tiriyan tiriyan dalla dalla ya ce shi kowanne mutum sai an mai azaba sai ya shiga wuta kowanne ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha take ce tambaya ce manzo Allah sallallahu alaihi amma da inda Allah yake cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira fa ai akwai wanda Allah ce zai ma hisabi mai sauki to ya abin yake kuma gashi ka ce wanda an kama hisabin inda an kama dai bayan dai shi ko sai ya shiga wuta sai ce aya wanda ake nufi ya Aisha ai ya an ka ta lahira shine da an zo da kayan mutum ne aka ce aka gabatar da su ga ubangiji ga kayan wani sai Allah ce to shi kina a wuce da su ba sai a bincika ba ya ce haka ne za a shi a dalilin da fito a ta wucewa din saboda rahama ta Allah to shi yasa in ka ga laihin da mutum ya aikata shi ga wata to abun ya baci to shi yasa aka yi wani wani ba Allah wanda ya taho shi yana zuwa garin su kauye ne shi kuce da suke wuri ne wanda yake na jin daɗi da da aka ta yi abin da aka gana ma ya zo ya ga irin yadda aka ta wahala ya cika a shi duk ya ga duk yan aljanna ne annan ne gaba ɗaya saboda ya ga wahala ɗaya aka ta yi in lokacin sallah a tashi a yi sallah kuma ba a ƙarfa sallah ta ce ashe dai aljanna dai annan ne gaba ɗaya to saboda haka shi ubangiji mu dauke sarki dai a shi yasa kaga ya kawo komi da komi cire cire duk abin da zaka yi sai Allah ya baka lada domin dai a samu tsira wai abinci wanga ne in ka ta kabido in na halakace kabido sai Allah ya baka lada saboda ka ta kabido halacci da an ka zo an ka gyara an ka ci shi ma sai Allah ya baka lada in ka kawo mai gidanka an ka ci ɗiyanka da matanka sun ka ci lada Allah zai baka daidai da kamar ka ba almajiri sadaka abin da zaka ciyar da matanka ko ɗiyanka haka Allah zai baka lada kamar ka ba almajiri mai bara haka za a rubuta maka lada saboda fadala ta Allah kai kan kai ka ta wurin ci ne shi ma kai bismillah saboda tunda Allah ya bada umarni ayi bismillah wurin ci tunda ka bi umarnin Allah shi ma sai Allah ya baka lada kuma kuma kanka ka ciyar ka gani saboda fadala ta Allah ka gama kun bayan ka koshi kawai da ka ce alhamdulillah kuma Allah baka lada saboda kai abin da ya ci kai yanzu ka ba haka kai wanda falala ta Allah ta kai inda ba wai magana ka ci abinci ko menene a'a ko da makewayi ne zaka shiga sai Allah ya baka lada tunda in ka shiga ka ce kai addu'a da ake yi ai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to tunda haka bi umarnin ce da shari'a ta ce kai kai din to sanadiyya haka nan kan zo kai wannan addu'a zaka shiga ka fara shiga da kawai hakun da ake bukata sai Allah ya baka lada sanadiyya haka nan sannan kuma ka ce ka gama duk abin da za ka yi kuma ka saruwa ka yi tsarki tun da dai ka bi umarnin da Allah ce a yi tsarki kuma ka yi sai an baka rana sanadiyar ka bi umarnin Allah shi ma ka ba gani ka fito shi ma ka yi addu'a gufara naka alhamdulillah lazi azaba Allah azabu afani shi ma Allah ya baka lada din kaga duk abin da za ka yi nakan ka ne fa da kanka amma sai Allah ya baka lada wato da abin da Allah yake so dai Allah ba samu dai a shiga aljanna da shi Allah ya sa da mutum to shi yasa Allah bai son azabta da al'umma shi Allah bai son azabta da al'umma shi yasa zaka ji duk masu wa'azin da wanda suka kai mutane wuta to sun zama kawai annabawan kaiwa wata kenan shi dai manzo Allah shi annabin kaiwa aljanna da shi kan zaka ji wa'azin shi abin da yake bukata ne duk a shige aljanna gaba ɗaya shi zaka ji yana cewa a kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa cikin al'umma ta ce sai ya shiga aljanna sai dai mutum ya shiga kawai sabbin sun ka ce a manzo Allah ba za shi ba ya shiga sai ce wanda ya bi ni shi ka so ya shiga wanda ya kibi ya ta kaga ya gwada bai so ya shiga kenan to saboda haka manzo Allah shi bayan duk irin waɗannan abubuwa da tausayi da ubangiji da ceton da manzo Allah zai isa sallama wanda aka ce mala'ikan mutuwa mala'ikan tsaron wuta sai ya ce ma manzo Allah da kanshi ya ce kai manzo Allah wato na dai gane yau hushin da ubangiji yayi ranta shi ya maga hushin da Allah yayi baka raga bai komai cikin al'umma ba duka kwashi su kai aljanna da su saboda rahama ta Allah to saboda haka dai wato shi yasa ka jina Allah cewa zai karkare mu mutane zuluban su baki daya to muna fatan Allah ya samu daga cikin ceton Annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mana dukkan zunubin namu baki daya alfarman masa Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa wala najzi yannahum kuma yace wallahi za mu saka musu su wanda suka aikin da kwarai za mu saka musu da ahsanal ladhi kanu ya'maluna mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wai ma'ana shine za mu ba su sakamakon da yahi karhin aikin da suka aikata shine ahsana mafi kyawun alladhi kanu ya'maluna abin da suka kasance suna aikatawa ne to za mu saka musu da mafi abin da yake shi kyau وصينا
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wasayyar insana mun yi wa mutum wasiya shine wasayyar insana bai walidai mun mai wasiya game da uwaye ne ko sunan ya zama yana cewa ta tawa gare su to shine sai aka ce wannan aya tana yin ta yi daidai da wanda a can cikin suratul luqman wanda zamu kai gare ta insha Allah wanda Allah ya cewa in jahadaka kaga nan ya ce wa wasayyar insana bai walidai husna mumma watan mutum wasiya da kyauta tama watan su iyayen nashi kuma kaga ya ce amma idan sun ja mutum su sa shi ya aikata abin da yake na shirka ba na ya bauta ma wani abu wanda ba Allah ba to nan ne aka yi masu biya shi ko shine wa in jahadaka litu shirka ma laysa laka bihi ilmun fala tudhi ma can cikin su tulu kuma shi kuma sai ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudhi ma suwa to shine nan sai aka ce wannan aya din ta sauka ne ga kamar yadda wato imam muslim ya ruwaita daga sayyidina daga sa'ad ibn abi waqqas shi sa'ad ibn abi waqqas din yace ita wannan aya din ta sauka ne gare shi wato mahaifiyar shi ita ce wadda ta zo ta yi rantsuwa shi mahaifiyar shi sa'ad din ta rantsi da Allah ta ce ita kam har abada saboda lokacin a ɗanɗan na da shi sa'adu bin abu ya ƙasa in sadda yin musulunta kenan ita kuma bata musulunta ba sai ta ce lalle ita kau sai ya kafe cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma har bai kafe cewa manzo Allah ba to ita ko ba ta ƙara mai magana har abada sannan kuma ba ta ƙara cin abinci ba ta ƙara shan abin sha kuma ba ta ƙara shiga inuwa saboda haka dole sai ya kafe cewa manzo Allah sai ta ce wai kuma shi shi addinin naku ba ya ce amma uwaye biyayya ba saboda haka ai uwa take gaishe mata biyayya mana cikin wannan tabbas kaje ta magana to shine a lokacin da aka zo take ta cire wannan kuma iyaka gaske take nan ta kice abinci ta kisha abin sha ta dawo cikin rana ta yi zannin ta haka aka zauna aka ce an kai kusan kwana uku ana haka nan to shi kuma ya zo inda take ya ce ke bari in faɗa maka ya ce korai ɗari a gare ki su ta hita daga guda guda guda guda ya ce to ko hasu ƙari gaba ɗaya inda sai na kafa cewa maza Allah ban kafa ce mashi sai dai ki mutu saboda ƙarfin imani ce haka sai dai ta mutu amma magana in tana huta da kanta ce in kina ce abinci ki ci in ma ba ki ci kuma ki bari har har ki gare ki in kina shan abin sha ki sha in ba ki sha kuma tare ki gare ki sannan ce in kina shiga in nawa ki shiga in kuma ba ki shiga wannan matsalar ki ce don haka shi kam ya ce ba zai kafe ce ba da aka sai dai in ranta zai hita ta mutu ta mutu amma shi gaba zai kafi ci din ba to aka ce wannan aya gare shi ne ta sauka wanda Allah yake cewa lalle hakika mun yi ma dan adam wasiya da ya watan kyautata ga iyayen shi shine a Allah madaukakin zai ce Isa watan watan an mai umarni da kyautatawa shine bi a birrul wajene biyayya ga uwaye amara Allah tabaraka wa ta'ala to Allah madaukakin sarki shi ya bada wannan umarni din bihi da shi wannan biyayya din don haka sai Allah yake cewa wa in ja haɗaka amma idan su waɗannan iyayen suka neme ka suka ja ka litu shirka bi domin kai shirka da ni ga abin da yake mali salaka bihi ilmun abin da baka da sani kai ne to Allah ce falatu da yihima kakka yadda ka bi su kaga irin abin da sa'adun da biyo kasu yayi kaga yadda yake nan tunda Allah ya ce in sun ka ja ka ka aikata aiki na shirka to kakka yi kaga an yi kafin cewa maza Allah ya zama shirki zai koma kafiri kenan to shi yasa kaga nan ita aya ta goyi bayan sai da na sa'adun kenan shi yasa ya ce da haka ba da sadaka bai fada kakka masu diyar idan ya marji hukum Allah ce ku sani da ku uwayen da ɗiyan gaba ɗaya duk ko mako tana gare ni ne fa ona bi hukum zan ba ku labari bi ma kuntum ta'malu da duk da duk abin da kuke aikatawa da haka fa wajazikum bihi zan saka maku da wata shi wannan din shine shehu ya ce birrul walidaini biyayya ga uwaye wajibi ya ce wajibi ne walau kana kafiri ko ko sun kasance kafiri ne ko saboda shi yasa kaga annabi ibrahima mun yi karanta a karatunmu na bara da maganganun malamai da suke yi na cewa azar ba shi ne baban shi ba da waɗanda kuma suke cewa a shi baban nashi sun ka ce dai dan uwan baba ne dai da ji wasu uwan baban shi ne ko kanan baban shi ne to ko dai menene ko ma dan uwan baban nashi ne aka ga da matsayin baban yake gare shi amma ai mun ce irin wanda kyauta gare shi yana gashi ya zama kafirce ya kafirce ya ki imani amma duk da haka annabi ibrahima bai mai wani abu muni ba ya mai duk da yadda ya kamata ya mashi to shi yasa aka ce ko da kafirai ne uwayen to mutum ya musu biyayya bakin wacce dace da su ba amma su sanya shi ya aikata abinda ba na daidai wato wannan kan kai ya yarda da shi ba to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce a to shine sai shi yake cewa haka yafi alaihi ma shi mutum idan ya fi su wadata su uwayen ba ya zama misali su mawadata ne su ba to shi ya kamata ya ciyar da su ba ya ci da su ba wa ya ta'addabu ma'ahuma kuma sannan ya yi ladabi tare da su ba wa ya tawada wa ya kaskantar da kai lahuma gare su na saboda haka ya shi ne sai shi kai su cikin biyayyan nan ko da a ce su uwayen nan a ce watan suna zuwa ga bauta ma'ana kamar coci wurin bauta wani abu wanda ba Allah ba to ko da suna zuwa can din wa to wai dole ne ce idan inda da ya bai halitta ba kakka dauke su kakan coci da amma in sun ka can cocin zuwa ga abin da suka yi sai uwayen mutum sun ka ce sai ya ta ya dauko su ya ce to wannan ya halitta sai ya dauko su din saboda karfin biyatun matsayinsu to shi yasa su uwaye din nan biyayyan nan gare su wajibi ne dole ne shi yasa zaka ji zaka ga malamai har watan babi babi za ka gani a cikin littafai na hadisi da sauran littafai na wa'azi akan biyayya ga su uwaye din saboda in ka diba su watan iyayen nan wahalar da sun kai da mutum ba karama bace tunda yanzu misali in ka dauka tun daga uwa mace musamman ita uwa macen yanda za ta samu cikin ɗanɗa tun da ta samu ciki ne tun daga wannan lokacin kaga ta ɗaura aure kenan da abubuwa na wahala wanda za ka ga koyaushe tashin zuciya amai rashin lafiya ka kasi an ta ƙarin ruwa da sauran abubuwa da ga sunan kullum cikin rayuwa ta dai ba ta da jin daɗin rayuwa abinci wangana da kawai sai dai ta da ci amma ba don jin daɗi shi ba kuma wai haka nan za su ta wannan wahala da mutum har wata tara bayan duk an gama wannan yana farin farin kusan nan can kuma cikin ya fara nauyi duk bayan ta gama shan wanga wahala na laulayi ne ƙarshe kuma can daga bayan kuma ta zo ciki ya yi nauyi tashi da ket kuma zaunawa da ket duk abin da za ta yi wani aikin da za ta yi ga tanan da da dubara da yadda aka yi ta tahiya da kuro kusan kawata ta zama rabi rabi tana duniya rabi tana lahira ne haka za ta yi ta wannan wahala duk bayan duk an gama duk an gama kuma ƙarshe ran da za a haihu kuma shi ma hiyaka wanda za a zo shi ma duk wahala don da za ta yi ta yi su sannan ta haifi mutum to kaga irin wannan ne ana gama tana gama wannan ita kuma shi ma uba kaga daga nan shi ma sai ya fara ɗauka shi ma tun da kaga shi ma daga nan da an ci yau gashi an haihu shi kuma ɗaure ta same shi nan take shi ne ɗauko ruwa ko sai in ba wani ɗauko in ba shi ga ɗauko ɗin ba shi ne kawo tsabar da za a yi harkokin da ake ta yi shi ne neman abin wutar da za a riƙa yin ruwan zayi shi ne ga sunan kala-kala shi ne ba ka da lahiya biɗo magani so ma magani a baka ka sha don ka warke shi ne ya maka sutura shi ne menene ga kanan kullun kullun ita kuma uwar gata nan bayan ta ayyuka din kana ganin ko ta gama ba ta gama ba kuma sannan ma wani ɗaki ki sabo tun da sannan ne za ka yi da kashi da hitsari da mina ne komi ko kuka ko shi ka hana ta bacci da dare ka hana ta da rana ga ana kowane lokaci ta ma kuma duk da haka nan sai a waye gari kuma su ne a wulakantattu shi ne mutum baba ne kuma bai tanar cewa yi man kaza ce bai yi kai tsaye ko kuma gaba ɗaya shi yana ganin ya taya masu ayyana aiki na wahala kamar ya masu bauta ya wahala kai da kurum shi abin da aka bane kawai zai sha'anin rayuwa ta kurum shi dai wanda zai huta kurum to gaskiya shi yasa kaga ko da dai cewa an kai biya su tukuici abin da sun kamar ɗaya yana ganin ya kamata ya musu biyayya ta balle kuma iyaye kuma Allah biya ne zai ba shi lada kuma tunda kowane ɗan ɗa aka cewa watan aljanna ta tana karkashin biya ga uwayen nan nashi ne fa musamman uwaye mata suna da karfin haƙi kwarai gaske ga biya ma saboda irin wahalar da suke su ma to mutum aljanna ce tana karkashin iyayen ne idan ya masu biyayya to nan ne za su dagawa ya shiga shi yasa wani akwai wani hadisin da Imam Zahabi ya kawo a cikin littafin shi al-Kaba'ir yake cewa manzo Allah sallama yana cewa fali ya'malul aqu ma sha an ya'mala falan ya da kodar jannata yace duk mai saba ma uwaye ne duk abin da zai aikata wa na ibada ce ya aikata amma ba ya shiga aljanna shi ko kaga ba akwai hadari ba dan karibu duk abin da za a yi ita ce ta kyautata wa mutane can gehi wasu yamma wannan ce yamma wata amma bai biya ga uwaye da yace to duk abin da za a yi bai shiga aljanna to Allah kiyaye mu to da haka shi yasa ya zama wajibi ne dole ga su uwaye din nan gaskiya sai an watan kiyaye girman haƙƙin nan nasu dole ne a yi masu biyayya saboda Allah ne ya wajabta wannan idan ba a yi wannan biyayya din ba to Allah zai kama mutum sannan su ma a da yadda Allah ya bayar da umarnin cewa dole sai an masu biyayya su ma uwayen kuma Allah ya ba su umarni kuma su ma sai su kyautata da tausayawa ga shi yaron shi ma sai ya zama misali in wajen aiki ne kada su rika sanya shi aikin da ya yi ƙarfi ne wanda bai iya ba sai shi ma sanya shi gwargwado wanda zai iya din duk wani abu wanda dai misali ga shi dai ya kamata su ma su ɗaya mai tausayawa to shi ma sai su mashi saboda shi ma yana da haƙƙi bisa gare su domin idan mutum ya zama haka nan to sai ya zama shi ma ya sauki nauyin haƙƙin da watan Allah ya ɗora mai bisa ga ɗiyan nashi din shi yasa zaka ji a wani hadisin ma yana cewa inda manzo Allah sallallahu alaihi cewa yana daga cikin haƙƙin dan da bisa ga uwayen shi shine na farko ya nada mai suna ke mai kyau ma'ana an kai shi din shi uban ya zaban ma dan dan sunan da ya dace ga shari'a mai kyau kyakkyawa wanda yake yana da asuli don haka sannan bayan ya zama shi ya ce kuma ya sanya shi makaranta ya koyi iya karatu shi mana daga cikin haƙƙin nashi sannan na uku kuma idan ya balaga kuma ya bashi aure duk da yake nan za ka samu yanzu akwai wasu abubuwan da suka samu wani canji da aka samu wanda amma don an samu wannan canji misali ba laifi ba ne amma da iyaka da ita ainihin wani shari'a ta ba da umarni dai ga ta bayar din ne kawai misali kaga an ce mutum ya sanya ma ɗan shi suna ya zaɓa shi yana daga cikin haƙƙin nashi daga gare shi ne kaga kenan kai uba kenan ashe kai a wajibi ka naɗa ma ɗan naka suna kenan amma kuma misali don wani ya taho daga can kila ko wani abokinka ko kuma cikin yan wanka ko wani misali dai kurin ko wani dattijo misali ko wani baba gari ka sai na dabe suna wannan ba laifi bane amma da shirya wanda sai dai kai an ka ce kai dole din in kai kai din kai shi an kai su amma dai ba laifi bane kuma don wani yayi dan ka kawai ne ji an ce haka ne dauka ko kamar an saba wa Allah ne misali ya zama amma dai shi yake ne kurum sai can na ƙarshe shi ma da an gace in ya balaga mai aure to yanzu kaga ana cin wani lokaci yanzu a ga abubuwa sun ɗan rauni da yawa sai ka ga mai gida kuma yana da yaran kuma ya zama ba abin da zai musu aure su kuma sai ya zama Allah hore musu kuma hanyar da za su su yi maka kansu da kansu din to shi ma sun ga da sun kai maka kansu da kansu shi ma ba laifi bane kaga sun ma hutar da shi ba ne wannan din da saboda haka kan wani ya ga cewa to a tun da an ci haka nan dole kenan ko yana da abu ne dole sai da ya shi ya mashi auren to ba laifi bane idan ya zama ya samun dama to wannan yi taiwa kai ne kuma ya taimaka mata da ne ma ya rage mashi watan wani nauyi ne to da haka shi yasa sai ya zama shi dai biyayya ga iyayen wajibi ne a masu biyayya an ka masu biyayya kuma Allah zai saka musu din zai saka mutum ga wanda ya aikata din na'am to sai aya ta gaba ko na'am bismillah
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
a to can wannan ayat da muka wuce ciki da aka yi magana ga biya ga ayan aka ce wata rana wani yaro ya taba zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yana karar baba ne yace yana karar baba ne wurin manzo Allah manzo Allah ya ce to me ka faruwa ce saboda shi duk abin da ya samu shi baban nashi sai ya ta an shi ba kuran kuma ya kashe ba biya ne don haka shi yasa ka kara ta a bisa gonga wanda ya kai mashi to shi kenan sai manzo Allah ce to shi kenan ya aika aka kirawo mai shi baban ya zo ce to kai yaro shi kai ya kawo man kararka ya ce ya ce duk abin da ya samu kai ka rikewa kuma ba biya daga kai ba shi kenan sai dai ka batar da suwa to mi addalin da ya sa ka mashi haka nan sai ce eh lalle abin da ya sa manzo Allah daga mashi haka nan shine lokacin da an kahe shi yana karami da sutura ce ni kai a dauki bisa gare take sannan kuma abinci ne kuma ni ka ciyar da shi ya ni ka ciyar da mahaifiya ta yi tana samun nonon da ta ba shi yana sha tun daga nan har zuwa sadda an ka yaye shi bayan an yaye shi kuma har yanzu ni na ci gaba da ɗaukar ɗawainiya ta da rashin lafiya ta da kuma abincin da zai ci da sutura ta da mi da mi da kula da lamura ne da komai da komai shi duni ne kai to saboda haka shi yasa ni kuma yanzu gashi an ka waye gari ni kuma na tsufa ba na iya ce a ta emilo ne in ci da kai na balle ba in ciyar da shi ya ni kuma shi a dalilin tun da ba ni da karfin da zan ta emilo yanzu shi kuma yana ganin cewa ai tun da na haifar can da wurin to ai kaga don ya lama mani abin da mai ai ba da hibe ne saboda haka shi yasa ni kuma yanzu ba ni da karfin da zan ta hiya in ta in nemo yanzu in ci da kaina to shi yasa ni kuma sai nika cin waɗanda an nashi din saboda matsayin ne ne mai waɗancan abubuwan da can baya shi kamin ya yi ƙarfi ni dauke shi nauyi ne har yayi karfi shi ma ɗaya bi duwa ni kuma yanzu na kai abba da karfi yanzu to ni kuma shi yasa daga cin nashi din sai manzo Allah ce mashi wannan yaron to kai haka nan an kai can sanda kana yaro sanda kana yaro da haka nan an kai shi ya dauke nauyin kai ta ci da kai da komi kaga ba wani cewa ko ya ce haka nan an kai sai ce a to ai ko tun da haka ina aka ga ka lama mai da abin da ya baka ci to saboda haka idan idan mutum ya tsufa misali bai da karfin da zai nemowa to wannan ba laifi bane abinda dai abba a so dai kuma ba wai an ba mutum dama ne shi kuma ya zama duk abinda dan nashi ya samu kuma ya zama yana bata mashi abu bane a'a to ai wannan dan ya gaba kuma kai kai ne zaka karo da shi gaba din ba saboda haka amma dai in karhin mutum ne ya kare ne misali kuma bai da abinda zai yi shi to wannan kam ne ya zama dole wannan cikin diyan nashi nan ya ce wannan ba laifi bane amma dai misali kai kana uba kuma kana da abunka ba wai baka da shi ba kuma da karhin ka ba wai karhin ka ne ya kare ba misali shi yaro in ka bashi da nashi ai matsayin ƙarin tanadi ne shi ma can zai ci gaba ne shi ma kaga in zama yana da shi kai ma kana da shi kaga an an ci gaba kwarai da gaske to amma in ƙarfin ka ne ya kai ko lalura ta kama misali kaman ko da ƙarfin ka amma jinshi lafiya ta kama ko ta lalura da ba za ka iya yin neman ba ko ba ka da shi din to wannan kuma ba laifi bane ba to shi yasa amma kuma shi yaro shi kuma cikin duk tsarin biyayya da kuma mutunta ga iyayen nashi wato shi yasa koda irin iban abun uba malamai suka ce wannan haramu ne gaba ɗaya gudun in an ka ce lahira sai an hisabi sai ya biya shi wa wadda abin da mutum zai iba na kayan uba ne ko kayan gona ne ko kuɗi ne ko mina ne ba tare da sani ne ba ina abin da ya sa tunan da wasu suke yi to irin ta din an ka ce lahira sai mutum ya biya ta saboda wajibi ne amma shi uban in lalura ta kama shi ta ibi kayan kai shi kuma lahira bai biya ka ba ba sai ya biya ka ba to saboda haka shi yasa sai ya zama watan kowanne daga ciki Allah ya bashi matsayin haƙin da ya bashi kuma kai in kai mai wannan din kuma misali shi iyayen naka duk abin da ka musu ma Allah ya kyale ka zai haka na bashi kuma kai ma sai ya baka diyan da za su yi maka wannan biyayya ka'ida ne in kuma ba kai musu biyayya ba kai ma sai an baka diyan da ba za su maka biyayya ba aka ce wata rana an yi wani da shi da uwayen nashi to mara biyayya ne ga uwa ne wanda ta kai inda sun ka zo wata rana sun kai faɗa da uban nashi wai har sai da ya kokowa da uban nashi ya kada uban nashi saboda rashin mutunci rashin biyayya to shi ko ban dai hankuri shi kenan ana nan ana nan wata lokaci sai aka ce shi kuma wannan dan da mara biyayya din shi ma haka an ka zo ya ci gaba shi ma ya aure shi ma ya samu nashi ɗaya bayan ya samu ɗayan shi ma sai aka waye gari wata rana shi ma sai ga irin abun da ya yi ma'uwayen nashi uban nashi to shi kuna ma bashi ne in dai kan ma'uwayen rashin mutunci da rashin kirki da rashin mutunci to sai ku kai ma ka samu wani zai maka din sai ko shi ma samu dan dai wannan din sun kai ta jilali shi ma wanda shi ma wata rana ta kai su shi ma wanda ya kama shi da shi da dan dan nashi shi ma shi wannan wanda ya taba wannan shi da ma ta kama shi ma nashi dan dan nashi ma kama shi da kokowa shi ma ya kai da shi ya gaban shi wannan uban ne ka ya zama kakawacin gidan ku gabanin ne akai abun bayan ya kada shi zai taushe zai haye shi sai ci kai tsaya tsaya nisan da ya kada ne ɗaya bai haye ne ba mashi haka saboda haka sai ci to ka gani to ka gani to kaji subhanallah subhanallah a biya su an ka ba su ma'ana biyan bashi ne yana nufin ya biya su abinda suka mai go subhanallah eh haka yake eh wannan eh gaskiya ne haka yake to ka gani na to to haka abin yake to shi yasa da haka duk abin da mutum zai ma iya matsayin bashi yake in ka kyautata sai Allah ya baka kai ma wanda za su kyautata maka din in kuma kan muna na sai kai ma Allah ya baka wanda za su muna na din to shi yasa kaga ake so mutum ya kokari din ya kiyaye din in ka yi irin wannan din to abin da zai kasancewa kenan ta Allah ya sa mu cika da imani to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wallazina amanu waɗanda sun kai imani wa amilu salihati su kuma sun kai ayyuka na kwarai lan nudkhilannahum za mu shigar da su bis salihin a cikin mutanen kirki da ke lokaci da ya zama kwanan da sai mun dawo sai mu dora din mu dawo da wannan aya din mu fassara ta muna fata inda muka daidai Allah karba muna kurakuran mu kuma Allah ya fi muna Allah ya fitar da mu daidai ba mu iko gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah dukkanin ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna fata Allah ya karba muna duk alkhairin da a cikin wannan wata na Ramadan muna fatan Allah ya ba mu shiya Allah ya samu daga cikin bayan da yake yautawa a cikin wannan wata masu neman addu'a kan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san bukatar kowa Allah biya mashi masu neman addu'a ga marasa marigayan su da suka rasu da namu gaba ɗin muna roƙon Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya samu cika da imani masu neman addu'a ga marasa lafiya da gidan asibiti muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da ka damu su rashin lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana himma mai aiki lafiya da dace mai aiki da ita masu neman addu'a ga kasuwancin su da manoman mu da masana'in hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da masu zuwa unguwa da kuma masu ɗalibi masu karatu duka mana addu'a Allah ya ba kowa jagora cikin lamura sabaki daya Allah ya ma kowa jagora ya kara mashi haske albarkacin manzo Allah su sallama mana roƙo Allah ya ba mu kwanciyar hankali da natsuwa Allah ya yi mana dukkanin abin da ya dame mu na tashi hankali muna roƙo Allah ya ba mu kwanciyar hankali na har abada na dindindin albarkacin manzo Allah sallama dukkanin masu kawo fitintunu muna roƙon Allah in ba shirya ne Allah ya shirya da suwa idan ba su da shirya kuma Allah ya mana maganin su alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين